الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الفائدة الثانية في غض البصر نور القلب نور القلب وصحة الفراسة قال أبو شجاع الكرماني من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة وقد ذكر سبحانه قصة وقد ذكر سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به ثم قال بعد ذلك إن في ذلك لآيات للمتوسمين وهم المتفلسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم الله نور السماوات والأرض وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل فمن غض بصره عما حرمه الله عليه عوضه الله من جنسه ما هو خير منه فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدع فيها فإذا خلصت من الصدع انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه وإذا صدعت لم ينطبع فيها صور المعلومات فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون الفائدة الثالثة قوة القلب وثباته وشجاعته فيعطيه الله بقوته سلطان النصرة كما أعطاه بنوره سلطان الحجة فيجمع له بين السلطانين ويهرب الشيطان منه كما في الأثر إن الذي إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه فإنه سبحانه جعل العزة لمن لمن أطاعه والذل لمن عصاه قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله بالكلم الطيب والعمل الصالح الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sare haɗuwarmu a wannan safiya ta lahadi sha biyu ga watan sha'aban a shekara ta 1439 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma shine 29 ko ga watan hudu shekara ta a nan shekara ta 2018 a lissafin miladiyya daga sunmu na 51 kenan a wannan littafi na igafatul lahfan fi masayid shaitan na malam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala muna babi na takwas har yanzu kuma mun fara karanta abinda malam ya ambata dangane da falalar rintsa idanu da kau da kai daga kallon haramu mun karanta fa'ida ta ɗaya ko kamar da muka ji abinda malam ya karanta mana yanzu za mu tashi akan alfa'idatu saniya fa'ida ta biyu mun fara ta makon da ya gabata amma dai mun dawo ne domin mu sake ɗauko zancen daga farkonsa fa'ida ta biyu da ɗan adam zai samu bawan Allah musulmi idan ya tsare idanunsa ya rintse shi ya kau da shi daga kallon abin da Allah maɗauki ya haramta ita ce kamar da ambata a nan fi gabdul basari nurul qalbi wa sihhatul firasa mutum zai samu hasken zuciya Allah zai sa haske a zuciyar bawansa in har kana kau da kanka daga kallon haramun ba a kallon tsiraici ba a kalle-kalle shiga nan fita nan buɗe nan shiga wannan shafi fita wancan shafi a littafi a intanet a magazin da sauransu to Allah maɗauki zai sanya maka haske a zuciyarka zai sanya maka kuma sihatul firasa ya zama kana da firasa ingantacciya mun fara magana akan firasar sai muka tsaya makon da ya gabata ko ita firasa kamar da ake faɗi da larabci ita ce bibiyar halin halittar bawan Allah na zahiri a kafa hujja da wannan domin a gano halinsa na batsini na halaye kun banci wannan? yawa a lura da a kula da halittar mutum da jikinsa da ƙilar da Allah ya masa musamman fuska sai a ɗauki izina da abin da aka gani a fuskar sai ta ba da labarin halinsa sai ka kalli idan mutum ka kalli fuskarsa ka ce wane kuwa kaza ne shi ko nan gaba la'alla zai yi kaza wani shi ake ce firasa kuma a faɗa ta zama kamar yadda yake an gane yau suna kasa ta kashe uku kamar yadda malam ibn qayyim a cikin dai duk da dai dama wannan harkarsa ce yana cikin masu himmatuwa da wannan irin maganganu a cikin littafinsa madariju salikin inda ya sharhin littafin manazilu sa'irin na abu ismail al-harawi shi malam abu ismail al-harawi a cikin abin da ya ambata a cikin littafinsa manazilu sa'irin aikun san ya kasa littafin zuwa manazil manazil manzila da bawa zai kai wanda ya kira su manazilu iyaka na abudu wa iyaka nasta'in to shi dama asalin littafin kenan to daga cikin waɗancan matakai na bawa da yake ci gaba yake hauhawa wajen gyaran zuciyarsa har ya kai wajen ta haƙiƙi iyaka na abudu wa iyaka nasta'in akwai manzilatul firasa to ya ware mata tattaunawa ta musamman suna cewa ta kasu kashi uku ita wannan firasa akwai firasatul imani ita ake cewa firasatul salihin firasa ta salihan bayi ta imani idan mutum mai imani ne Allah maɗaukaki yana ba shi ƙarfin firasa suna cewa daga cikin mutanen da Allah ya hore ma firasa a wannan al'ummar ba irin abubakar da umar Allah maɗauki yana ba su taufiƙin su faɗi abu suna cewa galibi idan sayyidina abubakar ya ce abu kaza kaza ne insha Allah to yana bayyana a haka sayyidina umar ku dama ya shahara ana ce masa yana ga cikin muhaddafun mulhamun bal kana yuwafiqu rabbahu fi ashiya'a kathira yana dacewa da Allah madauki a cikin abin da ya ambata a Qur'ani abubuwa da yawa akwai ayoyi da dama a cikin alkur'ani a sababin saukarsu malamai suna ambata cewa sai na umar ne ce me zai hana ku ai kaza me zai sa ba za a yi kaza ba sai Allah saukar da aya sai ai to waɗannan abubuwa wannan yana daga cikin firasa ta mumi ta imani da aikin kirki da aikin kwarai shike haifar da irin wannan to la'alla ita ce wadda malam ke faɗi a nan wasu malamai suna cewa ɗayar ce ta ukun saboda abinda malam ibn qayyim ya ambata a wancan wuri din ta biyu ita ce firasa firasatul riyadati firasa ta abin nan mental exercise wato wadda dan adam zai sha wahala ya sha azaba wadda ake yi idan an yi halwa galibin wannan kafi samun su a wurin masu bin ɗariƙun sufaye musamman masu yin abin da ake kira tarbiyya shiga a ɓuya a ɗaki ɗaki mai duhu ga yunwa kwanaki ko in ce kwana da kwanaki ba ci ba sha wannan yakan haifar da hadas ha da dal da sin mutum ya shiga cikin hallucination ya rika maganganu ya zautu yana surutai sai ya rika faɗin abubuwa to shi ma akan kira wannan firasa amma irin ta waɗannan wadda take la tadullu alal imani wa la tadullu alal istiqamati bal tujad mithluha aw yujadu mithluha hatta inda ruhbanin nasara ana samun irin wannan hatta a wurin fastocin kirista saboda idan dai har mutum kowaye ma ya wahal da zuciyarsa ya sha wahala yakan faɗi irin surutai wasu sai a ga kamar sun faru to shi ma wannan ana kiransa mai firasa amma kuma firasa ce wace iri ta riyaba an ce riyaba shine motsa wato motsa jiki to amma nan ana zancen motsa kwakwalwa an gane shi yasa ake kiran mental exercise to ta uku lalla ita ce wannan da muke tattauna a kai wadda har a makon da ya gabata a farkon zancen mu har muka zancen firasa ta irin su iyas ibn muawiya ibn qurra na baku labarin su ko yawa to irin wannan ita kuma ita ce ake cewa firasatu al-firasatu al-khalqiyya al-firasatu al-khalqiyya ba al-khuluqiyya khalqiyya ce saboda yunzaru fiha إلى الخلق وإلى الأشكال ويستدل بذلك على الأمور الخلقية أنغاني معنى أنا دوبا halittar bawan Allah da yadda Allah ya masa zubi irin na halittarsa wannan sai nuni akan halinsa na khuluqi na ɗabi'a kamar yadda ambata da ya a kalli idan mutum sai a gane halinsa halin da ya ɓoye to wannan yakan kasance ne idan Allah ya hore mutum ƙarfin basira da fitna wannan shi ake kira firasa din ita ce wadda ake faɗa nan kuma ita ce wadda zai kawo mana istidlali a kanta ma'ana maganar hujja da aya da za ta zo a nan da ya ambata a ciki akwai waɗanda Allah maɗauki ya hore musu basira mai ƙarfi da kuma sun ce abin nan sababinta guda biyu ne da shi wanda Allah ya hore ma kwakwalwa mai ƙarfi mai iya hangen yadda abubuwa suke da kuma a samu wata alama a cikin fuskar shi wannan da ake kallo ɗin wani shi ne sababin ta manya guda biyu akwai abin da mutum zai kalla na wata alama sannan kuma abin da zai fahimta fiye da sauran yadda mutane za su fahimta ƙila za su zauna tare da wasu su kalli fuskar mutum ɗaya shi zai iya faɗin wani abu na halinsa wanda ba kowa ne zai iya faɗi ba saboda abin da Allah ya hore masa sannan kuma saboda kallon abin da ya kalla wannan duka ba a zancen da'awar ilimin gaibi yake ba ya kamata ku gane baya cikin da'awar ilimin gaibi kaifin kwakwalwa ne da basira da Allah ke ba mutum ka san akwai abin da tura suke kira body language waɗanda suka karanci wannan suna iya kallon fuskarka su fidda labari wajen talatin a fuskarka haɗa ido kawai za ku yi za iya baka labarin cewa a cikin bakin ciki kake a cikin farin ciki kake ba tare da kayan murmushi ba ba tare da murmushi ba ba komai ba kawai idan ka za a kalla ciki zai iya fassara me a zuciyarka malam ibn qayyim yana bada labarin yace ya ga firasar ibn taymiyyah a cikin lamarin ibn timiya ce ya ga abubuwa a ja'iba kasira jidda a cikin madarijus salikin yake ambatawa bal har yake cewa firasar ibn timiya tastad'i sifran dakhma ta cancanci a cika wani katon littafi da zan baku labarai yace ya ban labarin abubuwa da yawa yace ya taba kallo na ya gaya min wani abu da nake tunani a zuciya sai ce wallahi kuma ya tabbata haka yace ibn timiya yana da wannan irin abun shi ma dangane da yakin tatar wannan duka za ka ji suna faɗin cewa yana da awar ilimin gaibi sam ba da awar ilimin gaibi ba ne wanda ɗabi'a ce ta ƙarfin ilimin mutum da basirarsa da sanin halayyar ɗan adam yanzu masu ilimin psychology da za ku ji wanda zai karanta psychology a cikin ku akwai hanyoyi irin wannan da ake koya masa za ga mai laifi cikin sauƙin kana ɗan sanda ɗan security da sauransu suna karantar waɗannan abubuwan nan da nan mutum za ka iya ganewa ta hanyar ɗabi'arsa in kun tuno kissar da muka yi ta iyas makon da ya gabata dangane da mai bin bashin nan da kaga irin wannan ɗin ce ya lura da shi to irin wannan abun ana samun sa a wurin mutane da dama kuma ko da ba su zama dai da dama ba akwai mutane masu irin waɗannan da Allah maɗauki ya hore musu shi kansa iyakin akwai wata rana da har yanzu ya ƙara mu ƙara wata kissar yana kotunsa inda ana iya cewa kotu waccan a wancan zamani ma'ana majalisan ƙaba ko dai tare ko daban-daban mata hudu suka zo ƙara gabansa a cikin wannan lokacin yake cewa ɗaya daga cikinsu mai ciki ce ɗaya daga cikinsu kuma mai shayarwa ce ya ce ɗaya daga cikinsu bazawara ce ɗaya daga cikinsu kuma budurwa ce shi ne aka tambaye shi aka yi ka gane sai ce ɗaya daga cikinsu tana min bayani tana so in fahimta tana ƙoƙarin ta ɗaga a saman rigarta ko a bayarta ta nuna sai ya ce na fahimci labari take so ta bayar tana da ciki ta biyun ya ce tana magana saboda sabo sai tana neman ta ɗora hannunta a ƙirji ya ce a nan ya fahimci cewa shayarwa take yi ta uku ya ce tana magana idanta a idansa ya ce wannan ba zawara ce ba ta irin kunyar su haɗa ido ɗin nan to ya ce ba zawara ce ta hudu kuma ya ce tana magana tana sun kuyar da idanta tana jin kunyar a kalle ta ya ce wannan budurwa ce to irin wannan fa su ne halayen ba kaga ba maganar ilimin gaibi ba ne wani yawwa sanin rayuwar ɗan adam ne yau da kullum mutum ya kware kuma sannan Allah ya hore mu mutum basira to yakan fahimci irin waɗannan abubuwa so mu dai bar shi haka akwai maganganu da yawa mutum mai son ƙarin bayani je madarijus salikin zai samu maganganun da malam ya kawo yana cikin kuma sannan akwai littafai da yawa da malamai suka rubuta fakhruddin razi yana da littafi sunansa ilmul firasa akwai wani muhammad ibn sufi shi ma na da littafin السياسة في علم الفراسة السياسة في علم الفراسة shi amma kuma ya haɗa nasa gaskiya da wasu abubuwa na tanjimi tanjimi haka ilimin harkar taurari yawa sai a kalli mutum sai a ce ai kaza da kaza kamar yanzu za ka samu irin wannan abu mutane suna shiga cikinsa da yawa masu waɗanda suka karkace bal akwai wasu philosophers na china masu ma suna da ilimin al'adun china da ake gane irin wannan ta hanyar halittar mutum wani mahaddar ya bani da nake dubawa wai suna cewa ina kun san akwai wasu kafarsu yatsansu na jikin babba na kafa ya zarta duka sauran yatsun kafar ana samu wani ku wai suka ce al'adar china in ka ga wannan wai alama ce mutum baya shiri da uwarsa da ta haife shi to kaga wannan ai wani zance ne da kun ba lalle ya zama haka ba yawwa to irin wannan dai a cikin wannan ilimin suna kiransa physiognomy physiognomy physiognomy akwai ji a ciki sai nomi wannan shine ilimin firasa har su aristotle charles darwin wani charles leprun a cikin wani abinin philosophers na faransa duk suna cikin mashhuran waɗanda suka rubutu a wannan fanni din physiognomy wani abin sun faɗi gaskiya wani abin sun kwashe-kwashen su sun faɗi shirme-shirme iri-iri amma dai asalin zancen kenan akwai shi tun kafin su waɗannan mutanen na zamanin yanzu da ake tsammanin su ne waɗanda suka fito da shi farko irin su Charles Darwin ba su ne suka fara magana a kansu ba a gun malaman musulunci su yi magana a kan wannan kuma sun yi rubuce-rubuce da yawa kuma abin ba ƙarya ba ne gaskiya ne amma kuma wasu sun yi amfani da shi sun wuce iyaka an shiga da awar ilimin gaibi ana sa an tantance wannan yau to sai ce qala abu shuja al-kirmani haka ya ambata anan amma asalinsa suna cewa sunansa sha ibn shuja abul fawaris kamar da ku duba a ƙasa ni dai a nuskar da take hannuna ya ambaci haka wasu su ce sunansa shuja ibn sha ce amma as-sawabu shine sha ibn shuja eh wannan magana tasa tana cikin abu nu'aymin al-hilya ta abu nu'aymin al-asfahani to wannan bawan Allah yana cewa shi ma kansa yana cikin mutane masu firasa ɗin yana cikin mutane masu firasa inda kun gane zancen da muke yi ai ana samun irin wannan wani lokacin akwai waɗanda kawai haɗuwa za ka yi da su ku gaisa a ɗan yi hira ta minti ɗaya biyu sai ka gane halinsa ka ce wane zai dace da shugabanci a 'ya'yanka ba kana da fahimtar cewa wane zai iya kaza wane zai iya kaza ba wannan saboda zama da su ba saboda wani ilimin gaibi ba za ka cewa wane yana da basira wane ya fi wane basira wane ya fi ƙoƙari kana kallon ƙila takardunsu a makaranta wani lokacin kuma a halin ɗabi'a da irin zancen da yaro yake wani yana ƙanƙani za ka ji zancen da yake ya wuce hankalinsa na manya ne to duka ba yana nuna wani abu na ilimin gaibi bane amma basirar ka tana nuna maka cewa wannan akwai wani sha'ani dangane da shi zaka cewa wani ya dace da shugabanci wani ya dace da kaza wani ya dace da kaza to wannan shine abin da ake nufi da firasa wasu tana da karfi a gun wasu tana da kuma rauni a wurin wasu mutane din to shi nan wannan bawan Allah sai yake cewa man amara zahirahu bittiba'i sunnati ina so mu kiyaye waɗannan abubuwan guda biyar zai ambata duk wanda ya raya zahirinsa bittiba'i sunnati da bin sunna zahiri da bin sunna wannan ya nuna maka cewa bin sunna abu mai ƙarfi a cikinsa ba ina nufin yafi muhimmanci ba shine maganar zahiri wasu mutane zaka ga suna sukan ahlu sunna cewa an cika tsanani an tsaya ana zancen gemu da dage wando da menene da menene ba a zancen zuciya shi ko al'imanu aifil kalbi an ki gyara zuciya ana ta gyara ashkal wannan dishilme ne na mutane da suke son sukar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sunnar ana gane ta ne da bin zahiri ta hanyar zahirin naka ake gane cewa kai mai son sunna ne yanzu wanda ya tande haɓasa gaba ɗaya suɗe ta ba gemu sumul suɗi haka kuma ya ce maka yana sha'awar sunna in dai ba irin ma'aikata da halin aiki kan sa lallai su aske ba ai kullum koda zai ta magana shi mai son sunna ne zaka ce ya ina kuma son sunna gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama siffarsa daga cikin siffa ta zahiri da aka san shi da ita shine sakin gemu kuma ya mana umarni a kansa bal malamai sun tabbatar da haramun ne aske gimu duk wanda ba larura ce ta sa ya aske ba haramun ne mutum ya aske gimu kamar nonon budurwa ne baka ce masa ya fito a ce ake bari sai nan gaba sai kin ƙara girma ko sai kin samu miji za a aure bari a je a yanke wa zai mata wannan rashin hankali to haka gemu yake ba a aske shi halitta ce haka Allah ya mutum to yana daga cikin sunna ta zahiri haka nan kuma mutum ya kula da suturarsa kar ta rika jan ƙasa wando yanzu da yawa daga cikin mutane ba ruwansu ma da wannan sunna din wandon mutum ya wuce idan sawu yana ta takawa yanzu kaga mata wai su suke su suke dagewa namiji kuma yana yana tattakewa yana shasharewa mutane gari kuma ba bukatar shararsa wannan duka ba daidai bane ya kamata a yi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga wani in kai masa magana ana ce to ai in ma mun bar wata sunnar ai muna yin wata duka ake so kai aikin dillan lada ne ba cewa aka yi ka zaɓi wani abu ka bar wani abu duka ka yi ƙoƙari gwargwadon halin da ka yi kuma sannan kar ka ɗauki cewa wani iya yi ne da sanabe da feleke wasu suke yi har ka rika sukan masu yin irin wannan ɗabi'a ba abin suka bane duk abin da yake a tsarin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu iya yi a cikinsa ko ka yi ko kuma kar in ba za ka iya ba kar kai masa surutu alal aƙalla ka ja bakinka ka shuru amma in ya kai abin zuwa ga izgilanci zai iya taɓa imanin mutum har ya masa hasararsa da Allah kiyaye yawa don haka bin zahirin rayuwa mutum ya bi sunna a zahirin rayuwarsa wani abu ne mai muhimmanci ko da yana da laifuffuka a ɓoye wannan bar shi da ubangijinsa wanda ya ce yana bin suna dama bai ce maka ya fi kowa tsarkin zuciya ba amma dai yana bin umarni na zahiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abi sallarsa yana kokari ya zama ta zama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zahiri wannan ba laifi yayi ba in ba kai hakan ba kai ne ka samu matsala amma ba ganin laifinsa za ka yi kace ya cika iya yi wai sallar ma sai an mata wani a'a in dai tsakaninsa da Allah ya babu riya a aikinsa shine mai yin daidai ba a sukan mutum dan yayin abin da yake daidai da tsarin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wanda ya raya zahirinsa bittiba'is sunnati mun ji dai kenan ko dai wa batinahu bi dawamil muraqabati ya kuma raya har yanzu batsininsa ma'ana abin da ba a gani nasa na cikin zuciya wannan abin da mutane suke cewa din sai ga ana taba giriwai ai attaqwa hahuna ai imani a zuciya ke dan me za ku dame mu haka za ka ji ana faɗi wannan duk jahilci na'am imani a zuciya ke amma alamunsa akwai a waje akwai aikin gaba akwai kuma me furuci na baki duk suna nuna imani yanzu mutum zai ce zai zo ya daga kafarsa ya taka alkur'ani ya watsi da shi ya jefa shi a kwata sai kuma ya ce al imanu fil qalbi at taqwa hauna za ku yadda da wannan zance saboda me fi'ilin ya nuna naqidi ma yadda'ihi ko ma'ana aikin da ya aikata ya nuna sabanin abin da yake da'awarsa don haka shi addinin musulunci shi sa malamai suka sanya imani abubuwa nawa ne uku ne da aƙidar zuci da kuma furucin baki da aikin gaɓuɓɓa da haka kowanne kuma imani ne imanin yana kammala baki ɗayansa in an buɗe nan ba ka zaɓi ka ce kai batsini za ka gyara ba ruwanka da zahiri ba wannan ba daidai ba ne ka gyara batsininka ka kuma gyara zahirinka ya zama daidai da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ku tuna sayyidina Umar sayyidina Umar fa yana lokacin da aka soke shi wannan ba majuse da ya soke shi da wuka suka shida ai ya kwanta ya jinya a cikin jinyan nan fa wani saurayi ya zo ya duba shi a cikin samari a lokacin nan sai ya duba sai ya ga izarinsa na jan ƙasa kwarjallansa yana jan ƙasa yana jin zafin ciwo amma yake ce masa ya kai wannan saurayi daga tufarka man yace ka daga tufarka domin ya fi tsarki ya fi tsafta ga tufarka kuma ya fi tsarki ga zuciyarka ya fi alamar tsoron Allah atqali rabbika wa anqali thawbika haka yace masa to kaga yana cikin wannan hali amma bai fasa yin al'amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ba wannan ya nuna maka abun fa ba na wasa bane amma sai ka ji suna cewa ai annabi bai sa wando ba dan me za ku da mutane akan wando ai tufa aka ce saubi aka ce ba lalle zama izar ba akwai alfaz na izari akwai wasu lafuzan a hadisin na maganar saubi saubi kuma ya shafi kowanne irin abu mutum ya sa sawa'un wando ne sawa'un riga ce ko kuma kwarjalle din ne ko gyauto da ake faɗi wannan dai mahallinsa yana nan daban kuma malamai suna magana akai kawai dai tambihi ne a rika kula mutum ya daina sukan wani abu da yake sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to duk mutumin da ya gyara ya raya zahirinsa ta hanyar bin sunna ya kuma raya batsininsa ta hanyar dawamul muraqaba dawwamammiyar kulawa da cewa Allah yana kallonsa Allah yana lura da shi shine muraqaba kullum ka rika ji cewa Allah yana ganin me kake yi Allah yana sanin me a zuciyarka duk motsinka duk sukuninka Allah subhanahu wataala yana kallo in mutum a kowane lokaci yana sane yana jin wannan ai zai zauna lafiya ko ba ka bane Allah akalla zai gyara halayensa yanzu ko kai ne kake fahimtar cewa you are under surveillance yanzu duk mutumin da yake jin cewa security suna ta bibiyarsa in kana ji a jikinka cewa ana bin wayarka ana bin ka a gida ana suna da wani abun da in suka sa a wani wuri kamar irin wannan abubuwan satellite din nan yanzu ba ana da ana da al-aqmaru sinaiya ba da ake kira satellite din nan na sama wani abu za ka shi kamar tauraro tauraron nan adam da ake cewa yana nan a sama aikin sa galibi na leƙen asiri ne akwai abubuwan da ake hangowa akwai abin da ana hangen duk abin da kake ma a gidanka in ana so to misali a ce kana jin wannan a zuciyarka cewa ana lura da kai a cikin gidanka an san me kake yi ana lura da maganarka duk abin da duk wanda kai magana da shi a waya duk ana ji dan Allah in ka san ana bin ka irin wannan bin zaka gyara hali ko baka gyara hali abin da yadda ake so a kama a gunka zaka yi kokari ka kauce masa to wannan dan adam ne fa ya kai ci gaban ilimi da zai iya amfani da wasu abubuwa ya iya gano me kake yi ina ga ubangijin dan adam da ya bai wa dan adam wannan irin ilimin ya za ka yi mamakin cewa shi ya san me kake yi bai kamata ka yi mamaki ba ka riƙa sawa a zuciyarka koyaushe yana sanin me kake duk lokacin da ka ɓuya shi yasa ko ba kowa ka riƙa jin kunyar ubangiji akwai abin da bai kamata ka yi shi ba ba kowa a ɗaki da kai sai kai kaɗai ka riƙa jin kunyar ubangijin da ya halicce ka a rika kiyaye waɗannan abubuwa wannan shine ake cewa me muraqaba ka rika ji a zuciyarka cewa Allah subhanahu wata'ala fa ya san me kake yi yana ganin me kake yi zuciyar ya sani bakin ya sani ayyukan gaɓuɓɓa duk yana kallon su in ka san wannan za ka gyara ko ba za ka gyara ba to wannan shi ake nufi da ka gyara batsininka ta hanyar muraqaba wa kaffa nafsahu an shahawati abu na uku ya kuma kame kansa daga sha'awoyi ya fi ƙarfin sha'awa ta taso ya ce ke ba yanzu ba an kiɗin a yi masa tayin lalata ya ce a'a yana tsoron Allah kaga wannan yafi karfin sha'awa ya rinjaye ta to ya kame uku kenan ko wa ghadda basarahu anil maharim ya rintse idanunsa daga kallon haram wa atada aklal halali ya saba da cin halal sharuɗa nawa kenan yanzu muka samu biyar za ku rike su ai ko a gyara zahiri da bin sunna a gyara batsini da muraƙaba ko a kame kai daga mai sha'awa a rintsa idanu daga kallon haramu a sabar wa kai cin halal to duk wanda yake da waɗannan lam tukhti lahu firasatu ba zai ce abu kaza kaza ne kuma bai zama kaza din ba an gane ba zai kuskure a firasa ba duk wanda ya samu wannan halin guda biyar to ba zai wani abu na firasa ya kuskure ba ya kalli abu kaza ya ce abu kaza kaza ne tare da shi wane halinsa kaza ne kuma kaga cewa ba haka bane yace ba za a samu wannan ba muddin dai an samu waɗannan abubuwa guda biyar in ji wannan bawan Allah kun gane abu to Allah ya muke mu akan gyaran waɗannan to waɗannan kuma dama su ne manyan abubuwa inda ka gyara wannan ai ka gama domin da aqidar da komai duk yana cikin wannan wuri zaka gyara aqidar ka ta hanyar mene zuciya inda yace batinahu bi dawamil muraqaba muraqabar ai ta hada hadda abin da ke cikin zuciyarka ka san cewa Allah madauki ya sani ka gyara aqida ka yi tunani mai kyau sannan kuma zahirinka ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha'awa duk yadda za ta kar ka bari ta fi karfin ka kai ka fi karfin ta ka daure ka fi karfin sha'awarka kai hakuri ko ka rasa yin aure baka samu damar yin aure ba kar ka bari ka fada zina kar ka yi luwatsi ka fi ƙarfin wannan sha'awar duk abin da ya taso maka na sha'awa ka daina kalle-kallen da za su tayar maka sha'awa kai ne za ka yi wannan yakin a zuciyarka abu ne za ka yi kuma za ka halaka kanka in ka saba shi ka fara ba ka yi aure ba zai wahala ka daina ko da mata mai irin wannan halin ya faɗa cikinsa yana wahala ya daina in ba Allah ya taimake shi ba to kai wa kanka wannan faɗan ka fi ƙarfin sha'awa sannan kuma ka kiyaye saƙon farko da yake kaiwa zuwa ga a shiga irin waɗancan abubuwan shine dama ido in ka kiyaye idan baka kallon 'yan matan mutane baka kallon hotunan banza baka kallon bidiyo na banza ai ka hutar da idan naka ba zai jawo saƙon da zai kai wa zuciya har a zo a yi tunani har a yi haɗu har a yi abin da za a yi sannan kuma ka kiyaye abin da za ka sa a cikinka ka tabbatar da halal kake ci ka yi haƙuri karka ce ai halal din ne a zamanin yanzu wa halal samu ne da ita a'a arzikin Allah yana nan sai dai in baka je ka nema ba ka je ka nema ka dogara ga Allah Allah zai bude maka amma kar ka dogara kullum ka koma kana dogaro ga mutane ka yi bara nan ka koma can ka kai karar Allah nan gobe nan kana nan gobe kana can ka dauka wai duk al'umma ba sa son ka saboda kana cikin talauci kullum muna faɗin wannan gaskiya wannan ba tunani mai kyau ba baya cikin tunani mai kyau abazama a je a koyi aiki kowane irin aiki je ka leburanci je gun wani makaniki ya koya maka je kai abin da zaka yi ka fidda kanka daga kaskanci kar ka dora ma Allah laifin kana cikin talauci Allah ba shi da laifi Allah ta an gane wannan nan ce wani zai ce abubuwa da yawa ko ba sai mun faɗa ba wani ce ai malam bai san halin da ake ciki bane wala gaskiya kai ne baka san halin da ake ciki ba na san halin da ake ciki sosai kuwa dalla Allah kila complaint din nake samu kai baka samu wannan ku kaga yafi bani labarin ba iya naka ba iya na jama'a da yawa to amma duk da haka wallahi mafitar mu a irin wannan yanayi wallahi ba shine mu kaskanta kanmu ba arzikin Allah bai taba karewa ba a duniya muddin Allah na nan to arzikin sa yana nan Allah ko mun san yana nan babu lokacin da ba Allah to ka yadda cewa arzikinsa yana nan kuma ka tashi ka je ka nema kar ka zauna cikin kaskanci wannan ya baka yau a wulakanta ka wannan ya baka yau a kaskanta ka jiya ina wucewa da kaina ina ji wasu yara samari suna hira wallahi ni dai in za a ban kuɗi kowaye zan zaɓa na ce to an zo wurin kun ji irin zancen ko jiya da kunne na naji da kunne na to yanzu in an kai irin wannan yanzu misali halin da ake ciki yanzu na harkar siyasa gashi nan an zo samari an taru da yawa babu abin da za a yi wani zai sati guda wata guda naira dubu ɗaya bata shigo cikin hannunsa ba wata ɗaya ba shi da aikin fari ba na baki ba inda zai samu ba mu ce laifinsa ba ne karka ce na ce kowa laifinsa ne kaza da kaza a'a kowa da irin sababinsa wani yana da laifin wani ma ba shi da laifin wani ya yi karatun wani ya dage din wani kuma bai dagen ba kowa da irin halinsa ba kuɗin goro ne ba na san abin da nake faɗi amma dai ko mai ake ciki babban nasara wallahi tana idan mutum ya koma zuwa ga Allah kar ka ajiye bukatunka a gaban ɗan adam aje su a gaban Allah ka sabar wa kanka wannan sabar wa kanka sallar dare yanzu matsalar mu ita ce mun tara saban Allah ya mana yawa Allah ya jarrabe mu da talauci kuma sannan muna ganin laifin Allah ne ba haka ya kamata ba dan me zaka saba masa kuma ya jarrabe ka kuma kai tsammanin cewa kai ne kai ne dai har yanzu dai aka cuta waye zai cuce ka kai ne ka koma ka bar wannan saban Allah din ka zama mutumin kirki ajiye bukatunka gaban ubangiji yi kuka sagoshinka a ƙasa cikin sujada gaya masa ba dan bai sani ba wallahi zaka samu mafita a irin wannan hanyar kar ka kaskantar da kanka gaban wannan yau ka je gurin alhaji wane yau gaban wane wane dan siyasa ai ta hayaniya ai ta bin sa ya miƙo ya gori ka zama mutum mai tsare mutuncin kansa kar ka bari a juya ka yi amfani da kai wajen biyan bukatun wani wanda wani lokacin ya haɗa ka faɗa da wani wata ran shi kuma wanda suka yi faɗa da shi ɗin sai ya zo ya koma inda yake ana yi wannan ko ba a yi nan ka zo duk ka ɓata lokacin ka sha wahala mu sai wane sai wane wanan kuma sai taso ya dawo gun wancan da kai faɗa da shi an sace ma guya ko ba a sace ma ba amma in kana da manufarka ka san me kake ban ce ya baka karka karba ba amma kuma kana da manufarka ka san me zaka yi in ma zaben ne zo ka san wa zaka zaba ba ba ba ba wani abu kai na cin amana don ba sharaɗi ba ne laifi ne ma a baka kuɗin kai zaɓen ko ba haka ba ne yawwa amma irin waɗannan abubuwan da ake je maza safosta can sawaye can yanzu ka duba da garinmu ya cika a kwanakin nan saboda wannan abu kai ka ce gaba ɗaya duniyar najeriya a nan kawai ake yin komai da komai tsakanin wa da ƙani ba shiri wannan yana can wannan yana can duk gida ɗaya an kafa wannan tutar wannan kuma har a zo a yi faɗa ana yi ko ba yi ban ce na ga an yi ba amma baya gagara ana yi uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya amma ba a shiri saboda wannan yana nan wannan yana nan ana gamawa kuma shikenan ka gama aikinka kamar da ake cewa an tura mota ta tashi ta tafi sai bayan wata shekara hudu kuma kai din kana nan har yanzu ya kamata hankalinmu ya fi karfin wannan irin abu idan Allah a canza tunani samari ku canza tunani ku wuce matsayin a yi rika wasa da hankalinku irin wannan ban ce kowanne mai siyasa mai yaudari ba ne yau abin nan wasa da hankalin mutane ke amma kai dai nake gaya ma shawara kai ne a gabana ka yi tunani na independent tunani ka zama mai tunani irin naka ka san mafita a rayuwarka kar ka bari yau ai bal da kai gobe ai bal da kai wata ran za a aje bal din ta tsufa ba da kai za a yi ba kuma baka da aikin yi a lokacin ka yi ƙoƙari ka samu madafar rayuwa ka dogara ga Allah ka nemi wani abu ka yi shi ka kwantar da hankalinka za ka ga cewa dama in kana da abin da kake yi ba ruwansu da kai ƙoƙarin dai da kawai a gaisa da kai a ce to muna jira a taimaka mana amma in dai baka da komai za a baka a canza maka tunani to sai da aka yi da kai to don Allah kada ka bari a juya kada irin waɗannan abubuwa ɗin ya zama kai za ka juya kanka da tunanin kanka da fahimta irin taka kar kuma ka zama mara kunya ba shi nake cewa ai ba Allah madauke ya samu dace wa zakara subhanahu qissata qaumi lut Allah madaukaki ya ambaci kissar mutanen annabi lut wa mabtulu bihi da abin da aka jarrabe su da shi na neman maza wannan kazantar da dabbobi ma ba su taɓa yi ba ثم قال بعد ذلك sannan a bayan wannan sai Allah ya ce inna fi zalika laayatin lil mutawassimi lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga masu bibiyar alamomi suna fahimtar abubuwa shine al mutawassimin al wasmu al alamatu at tawassumu shine tatabbu'i al alamati wal istidlalu biha ala bawatin al umuri shine abin da ake da at tawassumi ka bibiyi alamomin abubuwa da kafa hujja da su akan yadda batsinin su yake kun ga wannan ai ne firasar da muke zance shi yasa ibn qayyim a cikin madarij salikin ya kawo maganganun malamai akan wannan mujahid yana cewa wannan aya da yazo fassararta yace inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin mujahid ibn jabr yace al mutawassimin dinnan ma'anarsu almutafarrisin ya fassara ta da wannan firasa din ibnu abbas shi ma an ruwaito da gare shi ce linnazirin masu dubi qatada aka ruwaito da gare shi kuma yace almu'tabirin masu lura da abubuwa muqatil shi ma an ruwaito daga gare shi yace lilmutafakkirin shi kuma masu tunani kun gari abin gaba ɗaya koma zuwa ga waɗannan abubuwan guda hudu yawwa ko tunani din ko dubi tuntuntuni kallo lura a gano wasu abubuwa wannan ita ce alamar bayan ya faɗi kissar mutanen annabi lutu shine sai kawo wannan wa humul mutafarrisun kun gani sai fasara yace su ne masu firasa malamai da yawa masu magana akan firasa wannan ayar suke kafa hujja da ita akan ita ce dalili akan wannan firasar da muke magana akan ta alladhina salimu minan nazari almuharrami wal fahishati wal fahishati na wal fahishati alladhina salimu من النظر المحرم أي وسلموا من الفاحشة سنة وأن suka kubuta daga kallon kallo wanda aka haramta kallon haramu da kuma sun kubuta daga alfasha ba sa aikata alfasha wa qala ta'ala aqiba amrihi lil mu'minina bi ghadd absarihim wa hifdh furujihim Allah madaukaki bayan yayi magana ya ba wa mu'minai umarni cewa su lintsa idanunsu kuma su kiyaye farjinsu ko yana gama wannan zancen in kun lura a suratu nur suratun nur yana gama wannan maganar cewa a kiyaye kar a yi zina a kuma a daina kallon abubuwan haramun a guji alfasha da sauransu bayan ya gama wannan sai ce Allahu nuru samawati wal ard to ita ce malam zai mana magana akai sai ce wa sirru hada sirrin wannan abun bayan an yi magana akan a rintsa ido sai Allah ya zo da ayar Allahu nuru samawati wal ard ko yace sirrin haka shine annal jazaa min jinsil amal cewa shi sakamako yana tafiya ne daidai da irin aikin da ka aikata ma'ana abin da ka yi na alheri to sai a baka sakamako irinsa na alheri kuma a alherin ma irin wanda ya dace da wannan abin da ka aikata in kai mummuna sai a baka sakamako mummuna na irin mummunan aikin da ka aikata yanzu irin wanda ya girmama iyayensa ya kyautata ma iyayensa lokacin da shi yana ƙarami ya zama mai da'a ga iyaye cikin abin da yake yake daidai daidai da shari'a in ya girma ya samu ‘ya'ya, ai ba abin mamaki ba ne Allah sanya masa shi ma ya samu ‘ya'ya masu ɗa'a, haka ne ko ba haka ba ne? Wata rana an ga wani bawan Allah yana ta dukan wani tsoho yana tabbal da shi har wajen jikin wata bola a bakin titi. Aka bo ana faɗa ana cewa ya aka ya aka sai aka ce ashe ubansa ne, ɗa ne yake ubansa haka. Shi ne aka tambaya sai uban yace ku kyale shi, ni ma haka ne ubana. ma'ana shi ma haka yi wa ubansa da haka ba abin mamaki wannan menene jaza'u ne min jinsil amal to yanzu mu komo kan wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a rintsa idanu kar ai kallon haramu sai ya ce Allahu nuru samawati wal ard to sirrin wannan shine aiki ko sakamako ana bai mutum ne gwargwadon aikinsa to gashi faman ghabba basarahu da ka duk wanda ya rintsa idanunsa amma harramahu Allah alayhi ya rintsa idanunsa daga kallon abin da har Allah ya haramta masa to awwadahu Allah min jinsihi ma huwa khairun minhu to Allah zai musanya masa na jinsin wannan abin da ya rufe domin ido menene da me yake aiki da haske yawa shi kansa ido haske ne Allah ne ya baka haske ka kalli qur'ani ka karanta ka kalli hadisai ka karanta ka kalli rayuwar ka duniya ka dau wa'azi amfanin idan ka kenan ka yi tafiya zuwa wurin halal in kana wannan to Allah madauki zai kara maka haske a zuciya wannan shine sirrin faɗin Allahu nuru samawati wal ardi bayan an yi magana akan a rintsa idanu da ka rintsa idanka hasken da Allah ya baka sai ka hana kallon haram da shi to wannan kallon haram ɗin da baka yi ba sai Allah ya musanya maka sai baka wani hasken da kai tunda kai amfani da wannan ada'a sai baka wani haske daga gare shi shine fasara Allahu nuru samawati wal ard wanda malaki nufi an an gane abu an fahimta to sai ce fakama amsaka nura basarihi kamar yadda ya kame hasken idansa anil muharramati daga abubuwan haramun atlaq Allahu nura basiratihi wa qalbihi sai Allah ya sakan masa hasken zuciyarsa da kuma hasken basira akwai albasar akwai albasira albasar shine ido ko kallo da ake gani da shi ta hanyar ido albasira kuma a zuci take ba hausa ma muna cewa wani da basira yake ko basira na ma shine wannan hangen abun da yake daidai fahimta mai kyau ƙwaƙwalwa mai kyau da tunani mai kyau to Allah sai ƙara maka ƙarfin basira saboda ka daina kallon haramun ka kame idanka da hasken da Allah ya baka ni'imarsa ka kalli abubuwa sai ka kame baka kalli haramun ba to sai Allah ya ƙara maka haske daga haskensa an fahimci abu sai zama ya ƙara maka basira ya ƙara maka zuciya mai kyau da tsarkinta fara'a bihi ma lam yarahu man atlaqa basarahu sai ya ga da wannan idan nasa tunda Allah ya ƙara masa hasken sai ya iya ganin abin da wanda ya saki nasa idan ya kalli haramun bai kame shi ba sai ga shi ba zai iya kallon abin da kai zaka kalla ba Allah maɗauki baka haske ka kalli abin da yake daidai walam ya gubbahu an maharimillahi shi wancan da bai rintse idanunsa daga haramun ba ba zai iya ganin abin da kai zaka gani ba in kai ka rintsa naka kuma Allah baka wannan haske sai ce wa amrun yuhissuhu al-insanu min nafsihi yace wallahi wannan wani abu ne da mutum da kansa zai ji shi a jikinsa da kanka zaka ji wannan abun ba a boyayye bane fa innal qalba sai kawo mana wani misali Allah saka wannan ban Allah da alheri ya iya kwatance ya iya misali ga wani misali mai kyau da ya kawo mana yace fa innal qalba domin ita zuciya kalmir'ati kaman madubi ce zuciya kamar me kamar madubi take kowa san madubi wal hawa ita kuma son zuciya son zuciya su sha'awoyi da sauransu kasada fiha kamar tsatsa ne akan madubi ka taba ganin madubi mai tsatsa ko wani ya girgiza kai ya baka taba gani ma ai akwai madubi in yana haɗuwa sau da yawa da ruwa ko in ruwa yana hawa kansa yakan kai ga sai ya tsatsa shi madubi da za ka samu wanda ya yi irin dabbara dabbara ma musamman ruwan nan can can kuma sai tsatsar ta zama haka to irin wannan kamar yadda son zuciya yake a zuciyarka yake bata maka zuciyarka da tsarkinta to irin wannan kamar yadda madubi yake ne idan yana kalau da shi kaga komai garau in kuma da tsatsa ba za ka iya ganin fuskar ka yadda ya kamata ba dole za ka ce a kawo min wani madubin wannan ba shi da kyau saboda ban ga adan da na yi ba bai fito sosai ba haka ne ko ba haka bane yau to sai ke cewa fa in khalusat min as-sada'i idan shi wannan madubi ya kukuta daga tsatsa in taba'at fiha suwarul haqa'iqi kama hiya alaihi sai surar abubuwa hakikaninsu sai su ɗamfaru a jikin madubin sai a gansu sosai dama intiba'i ne ai ko ma'ana reflection ne na jikinka na hakika shi ne ke hawa kan madubin sai ka bayyana kai ɗin sai a ganka duk madubi haka yake to idan har babu tsatsa me za ka gani za ka ga abin da kake so ka gani a madubin nan gare da shi wa idza sadi'at in kuma ta yi tsatsa ma'ana in yi tsatsa shi madubin lam yantabi fiha suwarul ma'lumati surar abubuwan da ake so a san su a gansu ba zai yi reflecting ba zai bayyana ba akan wannan madubi fa yakunu ilmuhu wa kalamuhu min babil kharsi wadh-dhunun kawai nan bawan Allah da iya kwatance yake in kaga sai ya zama abinda zaka gani a madubin nan zaka ga hakika ko ba zaka ga hakika ba in dai mai tsatsan ne baka iya ganin hakika ba saboda ya dishe ba za ka iya ganin hakikanin abin da yake kai din ne da adan da kai da yadda ka sa hula duk ba za ka iya gani ba saboda me akwai tsatsa a jikin madubin to in son zuciya da bin sha'awoyi shi ma ya irin wannan tasirin a kwakwalwar mutum a tunan a zuciyarsa to haka yake mewa maimakon ka samu zuciya garai mai kyau kana da basira ka kalli abubuwa da tunani mai kyau sai ka kasa gani sai zama baka da basira ga yadda tunanin mutum zai zama sai ce fa yakunu ilmuhu sai zama ilimin mutum wanda yake son zuciya ya dakushe masa tunani da zuciyarsa wa kalamuhu haka nan maganarsa duk sai su zama min babil kharsi wa dhunun sai su zama kawai ta hanyar kwatance ne da zato da kintace amma babu tabbas yanzu idan ka tsaya a gaban madubin da yake da tsatsa tunda baka iya ganin hakika ba sai ka ce to ina jin dai nayi kyau kaga ka koma zato maimakon neman tabbas amma idan madubin garai yake babu tsatsa a jiki sai ka ga kanka sosai sai ka gyara hula sai ka ƙara taje gemu sai ka ƙara gyaggyara hancinka da komai a tabbatar da babu komai a ciki saboda me ga ka kai din kana gallin kanka to duk mutumin da akwai irin wannan tasirin mummuna a cikin zuciyarsa na sha'awa da lalacewar tunani da kallon haramun da makamantansu to basirarsa tana dodewa ya kamata a ce da mun kai ƙarshen to shi kenan mu tsaya iya nan ɗin na so da a ce mu kai kan maganar alhassan albasiri da yake magana akan tasirin sabo a zuciya to amma ko ta hanyar misali ma iya bayarwa za mu je kansa insha Allah ta'ala ya ɗan uwana da ni da kai nake mana wannan nasiha ka nesanci saɓon Allah in ka nisanci saɓon Allah abubuwanka za su yi kyau a rayuwa in mutum ya saba da saɓon Allah Allah yana rage masa basira saɓon Allah yana sa ka manta karatu saɓon Allah yana sa a ɓace a faɗi a jarabawa lalan an faɗi wannan kila wani ya fi ganinsa da muhimmanci kila zai ce shi karatu dama ba yi yake ba to amma dai kana jarabawa a makaranta saɓon Allah yana sa a faɗi a jarabawa basirarka ta riƙe abubuwa tana ƙara dakushewa saboda yawan saɓon Allah ai kun san dai maganar al'imamu shafi'i da yake cewa shakautu ila waki'in su a hibli fa'arshe da ni ila tarkil ma'asi wa qala bi anna ilma Allah nurun wa nurullahi la yuqihi asi al'imamu shafi'i yake cewa na ina kukan mummunan ko munin haddace abubuwa na yanzu ba na iya haddace abubuwa la ilaha illallah wai shafi'i ne ke faɗin wannan manyan mutane a tsoron Allah manyan mutane a kwanya manyan mutane a ilimi amma ke cewa ya kai wurin wake yana karar yana kukan cewa shi fa hibzinsa ya yi rauni ba ya iya rike abubuwa yanzu sai sai sai ya min nuni zuwa ya shiryar da ni zuwa ga tarkil ma'asi cewa in bar saɓon Allah yake cewa ilimin Allah haske ne hasken Allah ko baya ba da shi ga mai saɓon Allah don haka in kana son ka yi ilimi to ka rabu da saɓon Allah ‘yan uwa a jami'o'i ku riƙe wa junan ku wasiya wani ya ɗauka in ya je jami'a shi tunaninsa shine ya shiga free society eh free society yayi abin da ya ga dama abin da ba zai iya tsakiyar garinsu ba in ya je jami'a zai yi a cikin jami'a a kama hannun 'yan mata ana yawo a cikin gari wai ita ce wayewa ana wani bantsalewa wannan kuma hanya ce da za ta doɗe maka basira in duk kwakwalwarka in kana yawan saɓon Allah tana tafiya tana dakushewa tana lalacewa ka kiyaye wannan abu ka ba abu ne da za a yi alfahari da shi ba ana ganin an wani waye duk abin da kake yi wasu sun yi a baya kuma ba sa nan yanzu sun ƙare cututtuka sun lalata su zaka karka bari ka faɗa cikin wannan kwarin ka ɗauko wannan cuta a ɗauko wannan bala'i a ɗauko wannan menene hankali duk babu kana wata ɗagawa da jiji da kai duk kwanakin samartaka ne kana gamawa dama ga talauci yama dukan tsiya ba wani wani kafafa mutum zai ba komai tare da shi wallahi ba izgilanci nake ba magana ce ta gaskiya ka sa kanka a matsayin hakika babu ɗan adam ɗin da zai maka wa'azin da za ka yi wa kanka duk ɗan adam ya fi kowa sanin kansa ka san hakikar me matsayinka to ka rika tunanin matsayinka a gun Allah sama da komai kafin dan adam ya kalle ka kana da kaza rigarka mai kyau ba ta da kyau wane ne kai me kai matsayinka a society ana girmama ka ba a girmama ka kalli menene matsayinka a gun Allah kana da daraja a gun Allah ko baka da ita wannan shine mai muhimmanci Allah subhanahu wataala ya sare mana al'amura Allah kyautata mana zahirin mu da batinin mu Allah dora mu akan hanya madaidaiciya ya tabbatar da mu har ƙarshen rayuwar mu Allah taimake mu akan tarbiyar ƴaƴanmu Allah tsare mana ƴaƴanmu duk inda suke mazan su da matan su Allah hana su aukawa cikin abin da ba daidai ba Allah ya sa su zama haske ga wannan al'umma Allah taimaki wannan al'umma da wannan samari da Allah ya hore mana Allah ya sa su zama mutanen kirki su tsaya a hanya kuma su amfani wannan al'umma ta hanyar ayyuka masu kyau wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik